السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوكتين زكية كام يوم 28 ga watan Jumada al-Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1440 kuma yau shida ga watan uku miladiya 2019 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabi na 74 wato hakim bin hizamin radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi takin da malam ya ba sakha'uhu kyautarsa sakha'uhu kyautarsa sakha ata kenan sakha'un ata'un kyauta kenan mutum ya kasance mai hannun baiwa sai a siffanta shi a ce sakhiyun huwa shi mutum ne mai kyauta hannun shi a sake yake عن هشام بن عروة عن أبيه دق سجلنا هشام بن عروة رحمة الله عليه دق بابنس بابنس تابعي عروة بن الزبير عروة بن الزبير إيه دق شن الفقهاء السبعة في المدينة أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مئة رقبة سجدنا hakim bin hizamin radiyallahu anhu ya yanta a lokacin kafin ya shiga musulunci mi'ata raqabati sai da ya yanta bayi ɗaya wa hamala ala mi'ati ba'irin sannan kuma yakan ɗauki nauyin mutane har da za a kirga su sun kai ɗari ya ɗora su akan rakumi idan wani abu ya taso falamma aslama hamala ala mi'ati ba'irin lokacin da ya musulunta sai da ya ɗauki nauyin mutane guda ɗari a kan raƙumi domin tafiya jihadin musulunci wa a taƙa mi'ata raƙabatin sannan ya ‘yanta kuma bayi guda ɗari kaga a jahiliya saƙi mutumin kirki ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu ma'adi mutane da kake ganin su kamar ma'adini ne in suna cin ƙasa suna da daraja sannan suka fito ma suna zama masu daraja idan zinariya tana ƙasarta tana ƙasa to tana nan da darajarta sannan idan ta fito kuma aka fito da ita aka wanke ta sai ta ƙara daraja khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqu annabi sun ce waɗanda suke zababu a cikin su tun kafin musulunci sannan sun shigo musulunci kuma za su ƙara daraja amma idza faqu amma idan sun fahimci musulunci saboda mutumin da yake a jahiliya mutumin kirki bawan Allah to idan ya shigo musulunci ma to yana nan zai ci gaba da zama a matsayin babban mutum mai daraja to shine wannan فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء يا معيكن الله يا كي جنون وسأبو بوع كنت أصنعها في الجاهلية waɗanda na riƙa yinsu a jahiliya kuntu a tahannasu biha na kasance na kan barrantar da ya a tabarrabu biha na kan sa ma kaina ma rantsuwa in ce wallahi sai ne kaza kuma sannan in zo in a jahiliya فقال رسول sama aslamta على ما سلف لك من خير manzo su ne ce ka musulunta sannan wannan abin da ya gudana a gare ka na alkhairi yana nan wato za a baka ladansa wanda bai musulunta bai aikin a jahiliya aikin kafirci ya ta aikin alkhairi to Allah madaukaki sai ya saka masa a duniya shikenan a yabe shi ya samu daukaka shikenan amma wa malahu fil akhirati min nasib alahira bai da rabon komai hadisin muslim riwayar na Aisha radiyallahu anha hadisin hadisin da ke bada bayani a game da Abdullah ibn Jud'an Abdullahi ibn Jud'an dan uwan mamar na Aisha radiyallahu anha mutum ne wanda ya kasance mutumin kirki a jahiliya أعذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء م? وعلمك بالحقوق وأنت فرء يتيبنس يتيبنس يتيبنس tuna na shi ta ce ya kasance yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza shin wannan zai amfane shi a wajen Allah ya mutu bai musulunta ba manzo su ce la yanfa'uhu zalik لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين bai taɓa cewa Allah ka gafarta min zunubai na bara na gobe alkiyama wato bai musulunta ba bai da imani to kaga nan amma idan mutum ya musulunta to huwa min man yu'tawna ajrahum marratayn yana cin waɗanda za a ba su ladan su sau biyu yi aikin alkhairi to wannan aikin alkhairin falan yubtila Allah Allah ba zai bata shi ba ba zai bata waɗannan ayyukan na alkhairi ba za a kwaso su a bashi ladansu sannan kuma ya ɗore a musulunci aslamta ala ma salafa laka min khair ka musulunta akan abin da ya gudana a gare ka na alkhairi wato Allah ba zai bata shi ba wannan wannan wannan wannan hadisi ne mursali amma sahihi da wannan isnadin da ya kawo mursali ne domin ai عبد الله بن جدعان بقي أغوة بن الزبير رحمة الله عليه باس هادي بني وعن مصعب بن ثابت قال بلغني والله مصعب بن ثابت يشي نارا إذا ألا لا باري يا زومني شما مصعب بن ثابت تابعين بلغني والله لا باري يا زومن هذا بلاغات البلاغات لها حكم المراتب a ilimin hadisi balagani balagani balagani ko ka ce lahu hukmul munqati min al ahadis yana da hukuncin hadisi munqati isnadin sa ya yanki saboda balag tsakanin sa kila da wanda ya bashi labarin akwai mutum biyu ko mutum daya ko mutum uku wallahi anna hakim ibn hizam hadara yawm arafata na rantsi da Allah hakimu dan hizam radiyallahu anhu ya zo ranai arafa wa ma'ahu mi'atu raqabatin a tare da shi akwai akwai akwai akwai bayi guda ɗari wa mi'atu badanati sannan kuma ga raƙuma ƙosassu guda ɗari badna wa mi'atu baqaratin sannan da shanu guda ɗari wa mi'atu shatin sannan da tumakai guda ɗari faqala sai ce alkullu lillah duka waɗannan na Allah ne na ba Allah duka na ba Allah raƙuma ɗari bayi ɗari shanu ɗari tumakai ɗari sannan ya ce alkullu lillah duka na Allah ne shi ma mursali ne amma dai sira ce sira yu'fa fi sirati ma la yu'fa fi fil hadith ana yafiya a kauda kai a game da sira shi yasa waqidi al-waqidi rahmatullahi alayhi متروك في الحديث أما كما مي مقبول في السيرة إن يباد سيرة أنا أنسى من غني أما كما إذن يباد حديث تباك من حديث مسمى تروكي اتفق الحفاظ على ضعفه ما حديثي قباكي لسن يتفاقي أكن ضعيفي نشي الواقي أما كما مي إذا حدث بالسيرة قبل منه شاكر باين سيرة عباده kun ga ka'idar malamai ko yadda suke tantance abubuwa wa sabata anna hakiman ba'a daran nadwati an muawiyata bi mi'ati alf anna hakiman ba'a daran nadwati min muawiyata bi mi'ati alf ba'a nan ishtarani cewa hakimu dan hizam ya ce darun nadwa na larabawa da suke da su shawa min muawiyata daga sayyiduna muawiya radiyallahu anhu bi mi'ati alfi da abin nan dubu ɗari da dubu ɗari miyatu alfi ne ko dirham ko kuma dinar faƙari da hukun zubair bi ita makramata ƙuraishi ce ka da ka siya gidan gidan gidan daraja wajen daraja na ƙuraishawa faƙala zahabatin makarimu yabna akhi illa taqwa ya babu wata daraja da tarke in ba in ba taqwa ba kaga kaga ya tamassalu alqur'ani kenan inna akramakum inda Allah ya tuƙafu yanzu ba magana ba wata makrama da wani yake da ita da zai alfahari da ita idan ba taqwa ba inni ishtaraitu biha daran fil jannati yace na sai gida ne da aljanna ushidukum anni qad ja'altuha lillah na sanya wannan gidan darun nadwa dan Allah baki da kun ga wancan ba an bi ma'ana ishtara ne ma'ana ishtara ya sai gidan ya bada shi kawai ya zama waqafi yi waqafi ya bada shi fi sabilillah kun gani darun naduwa katon gida da ake kamar yanzu misali ka dauki wani gida a Abuja da ake takama da shi sai ce ka siya sai ka mai da shi gidan marayu ko ka sai katon hotel kamar Sheraton sai ka sai Sheraton hotel sai ka ce gabaki dai ka ba da shi waqafi fi sabilillah gidan marayu gidan kaza gidan kaza da ayi a ciki mun gane to haka yi kaga wanda ai ya cancanta a siffanta shi da sahabi ko da kyauta da baiwa hannun shi a sake yake khatimatun sa'idatu shikawa wacce take mai rabo shikawa mai albarka shikawa ta alkhair mata hakimun radiyallahu anhu sanata 54 sayyiduna hakim ibn hizam radiyallahu anhu ya rasu shekara ta 54 ودخل عليه عند الموت وهو يقول أن شجع أن جنش ألوك تندزي غسينا سوى لا إله إلا الله قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك لا إله إلا الله باب أبو تاد قسكياتي ألا قد كنت أخشاك يا ألا ناقصا في إنا جنس أورانك أمتين ناسانك شيني قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك يا ألا ينزي إنا فاتن هددك arraja'u shine fata ka je ka gamu da Allah lafiya ya kuma gafarta maka summa fadat ruhu ila rabbih radiyallahu anhu daga nan sai ransa ya tafi zuwa ga ubangijinsa Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda darussan da ke cikin sirar wannan sahabbai sahabi suna da yawa daga cikin sirarsa akwai soyayyar da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya bai musulunta ba Allah kuma ya taimake shi Allah bai bata manufarsa ba sannan da kyautarsa da ya kasance yana da ita tun a jahiliyya sannan kuma da ya shigo musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙiƙe masa wannan ɗabi'ar tasa ya zama yana da ita har ya koma ga Allah halinsa na uku darasi na uku shine alqana'a yadda yake da wadatar zuci Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da wadatar zuci har ya zama baya roƙon kowa komai sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa shi ya zama cikin masu arziki gashi bai cewa wani ya bashi kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu al-Imam al-Adil sahabi na 75 a cikin jerin gwanan sahabban da aka tsara sirar su a cikin wannan littafi shine Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn al-As yana ɗaya daga cikin al-muqsiruna min riwaya sannan kuma yana ɗaya daga cikin al-muqsiruna min riwaya baya cikin as-sab'atul awwal baya cikin guda bakwan farko amma kuma yana cikin sha ɗaya ko wal muqsiruna fi riwayati al-athar abu hurairah yalihi ibn umar ko wa anas wal bahr kal khudri ko kaga وجابر وزوجة النبي وزابر وزوجة النبي هذا بايا تكنس أبو هريرة يليه ابن عمر هذا أبو هريرة في ابن عمر شي كبير مثلا sannan bayan su akwai jabir akwai anas akwai akwai jabir ibn abdullah akwai sa'id abu sa'id al-khudri to shi yana cikin guda goma sha ɗaya ne sannan yana da wata miza da sauran sahabbai ba su da ita a cikin masu riwaya shi yana rubutu Allah ya ba shi hadda kuma ya ba shi rubutu sabanin Abu Hurairah radiyallahu anhu shi Allah ya ba shi hadda ce kawai zalla amma baya rubutu shi yasa ma har sai na Abu Hurairah yake cewa in akwai wani wanda ya fi shi hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to Abdullah ibn Amr ibn al-As لأنه يكتب وأنا لا أكتب domin abdullahi bin amr bin al-as yana rubutu amma ni bana rubutu amma dai duk da haka bai kai sayyidina abu hurairah ba musnadin sa bai kai na sayyidina abu hurairah yawa ba al-imam al-abid jagora mai yawan bauta ga Allah wannan taken da ya bashi tabbas za mu gani mun sha maji a game da darajojinsa da falalolinsa man huwa waye shi wal imamu al-habru al-abidu abdullah ibn amr ibn al-as sahibu rasulillah wa ibn sahibi shine al-imam jagora wannan matsayin na imam ba ka ba a sa maka shi sai ka isa imam ba kamar yanzu bane imam imam imam kawai mutum yana da masallacin shi a layin sai a ce mishi imam to wannan imamancin na gaske ba irin na wannan zamanin ba sai mutumin da ya kai matuƙa sannan za a kira shi da imami shi yasa Allah ma ya umarni da cewa idan ya faɗan mana daga cikin sufofin masu imani suna wannan addu'a والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما سنيت النبي ابراهيم امام ان ابراهيم كان امه امه اي اماما يقتدى به shi jagora ne imami ne wanda ake koyi da shi sannan Allah madaukaki yana yaban bayan waja'alnahum a'immatan yad'una bi amrina ko yahduna bi amrina lamma sabar ka gani ko وكانوا بآياتنا يوقنون to kaga wannan ita ce ka'ida saboda imamanci ba karamin wata bane alhabru sannan mali alhabru ko alhibru ana ana maha'un kasra ana mata fata duk wanda aka yi daidai ne alhabru ana nufin ai al'alim shi yasa aka ai daga tawada ne tsabagen mu'amala da tawada shi yasa sai aka ce masa aka ce alhabru al'abid kuma mai yawan bauta abdullah ibn amr ibn al'as kaga nasbas nisbas take na al'umawi sahibu rasulillahi sallallahu wa ibn sahibihi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan dan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam gani in ce lokaci yayi sai mu tsaya na Allahu a'lam